الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله زكى الله منطقه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى أزواجه فقال وأزواجه أمهاتهم وزكى شريعته فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وزكى أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في الأسبوع الماضي نشر فيلم أمريكي مثير لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الذي سبب غدة كبرى في العالم الإسلامي كله بقصد الرد على تلك الإذاعة الإساءة المخزية هذا الفيلم الذي أنتجه بعض الفنانين الأمريكان وهدفهم في إنتاجه هو إثارة الفتنة في الأمة وقد حصلوا على مرادهم وأجندتهم وفعلتهم هذه لم تكن غريبة لدى كل مسلم فاهم لدينه إذ أن الله تعالى أخبرنا بذلك من قبل في مواضع كثيرة من كتابه العزيز فقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وقال يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أيها الأفاضل إن الكفار تعودوا أن يستهزئوا برسولنا منذ أن كان عائشا بين أظهرهم فكان الله سبحانه وتعالى يدافئ عنه فقال إنا كفيناك المستهزئين وقال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن وقال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله هذا هذا بعض ما قاله ربنا جل جلاله عن أعدائنا وأعداء رسولنا وأعداء ديننا فماذا ينبغي أن نقوم به من الإيجابيات لرد هذه الإساءة ضد خير البشرية وأفضل من خلق الله قاطبة رسولنا فداه أبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل يليق بنا أن نهجم السفارات أو أن نهاجم السفارات والقنصليات الأمريكية أو نقوم بالاحتجاجات والثورات والمظاهرات والاعتصامات أو هناك ضوابط شرعية عملية إيجابية ينبغي أن نلتزم بها لإظهار غضبنا والدفاع عن رسولنا الكريم نعم وأجل فهيا بنا أيها الإخوة الأفاضل ننظر ونقف وقفة في هذه الضوابط الشرعية الضابط الأول أيها الأفاضل يجب على الأمة كلها أن تغضب على حسب قدراتها فبعض الأمة يظهر غضبه عن طريق يده والبعض يظهر بلسانه والبعض الآخر بقلبه فالغضب هنا فضيلة بل فريضة قبها الله من لا يغضب في مثل هذه الحال يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استصبر فلم يصبر فهو كلب الثاني أن نزيد علما بأن هذه الفعلة ليست جديدة في نوعها بل سبقتها إساءات من الدول الكافرة الأخرى في هذا الأصل وفي الأصول الغادرة يقول الله عز من قائل سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أيها الفضلاء ثالث هذه الضوابط هو أن يعلم كل مسلم أن الدفاع الحقيقي عن رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه يتركز في اتباع سنته ونشر دعوته وإظهار فضائله والوقوف على دراسة سيرته لقصد الاقتداء به يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلو تمسك المسلمون وخصوصا في هذا الأسر بهدي رسولهم حق التمسك واتبعوا سنته ظاهرا وباطنا في العقيدة وفي العبادات والأخلاق والمعاملات لما استطاع هؤلاء الأغبياء أن ينالوا من الإسلام ورسوله ليلا أيها الأفاضل يحتاج الجرب الكافر إلى معرفة حقيقة هذا الدين وعن عظم شأن هذا الرسول العظيم لأن صورة الإسلام عندهم مشوهة ومموهة الله رزقنا الوسائل التقنية المختلفة البديعة البارعة فما يمنعنا من نشر الإسلام والبيان عن منزلة رسوله وأخلاقه الفاضلة التي شهد بها حتى الأعداء شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء الرابع من هذه الضوابط هو أن نعلم أن هذه الإساءات لا تنقص من درجة نبينا شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر واللئام دائما يسبون الكرام لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل وأني شقي باللئام فلا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل يقول الكاتب البريطاني توماس كاريلايل من العار أن يصغي أي إنسان متمكن من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين بأن دين الإسلام كذب وأن محمدا لم يكن على حق لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخدلة فالرسالة التي دعا إليها هذا النبي ظلت سراجا منيرا طوال أربعة عشر قرنا من الزمان لملايين كثيرة من الناس فهل من المعقول أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها الملايين وماتت أكتوبة كاذب أو خديئة مخادع لو أن الكذب والتضليل يروجان عند الخلق هذا الرواج لأصبحت الحياة سخفا وعبثا وكان الأبدر بها ألا توجد هل رأيتم رجلا كاذبا يستطيع أن يخلق دينا ثم يتعهده بالنشر بهذه الصورة خامس هذه الضوابط أن نعرف أيها الأباغل أن الإنسان لا يبلغ درجة عالية حتى يفتن بالحجاج الماهرين والفقاد الساخرين حسبا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يقول الشاعر وإذا أراد الله نشر فضيلة أويت أتاح لها لسان حصول لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود السادس منها أيها الفضلاء أننا نحن المسلمين نؤمن بجميع الرسل ونحترم ونحترم جميع الأنبياء والمرسلين ونعتقد أنهم مبعوثون من رب العالمين لا نفرق بين أحد منهم وأنه من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الرسل عليهم السلام السادس أننا نحن المسلمين لا نود السب بسب مثله ولا اللعن بلعن مثله فنحن مأمورون بكف اللسان وطهارة البيان فقد قال تعالى ناهيا إيانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وصحت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في النهي عن السب واللعن والاستهزاء والسخرية من الآخرين مثل لا تسب الريح فإنما هي مأمورة لا تسب الأمة فإنها كفارة الخطايا لا تسب الشيطان وتعوذوا بالله من شره لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وادعوه يستجب لكم الحمد لله الذي فضل رسولنا على جميع الرسل وفضل أمته على جميع الأمم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أشرف الأمم والصلاة والسلام على رسوله ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على نهجه واقتدى بأثره واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ثامن هذه الضوابط هو أنه لا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نقوم بأعمال غوغائية لا عقلية لرد هذه الإساءات مثل إقامة الاحتجاجات والثورات والاعتصامات في الشوارع التي قد تفضي إلى الهجوم على السفراء في سفاراتهم كما حدث ذلك في بنغاز الليبية أو القاهرة بمصر أو الصنعاء بيمن أو الخرطوم بالسودان كل هذا ليس من شرعنا ولا أمرنا به ولا هو من هويتنا تاسعا بشروا أيها الإخوة المسلمون أنه رغم هذه الإساءات كلها لهدف طمس نور الإسلام أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم كله اقرأوا إن شئتم كتابا مبشرات في زمن الوهن أسرار انتشار الإسلام في العالم مع اشتداد الهجمات عليه دراسة تحليلية لخباب بن مروان آل حمد يقول في ذلكم الكتاب وها نحن أهل الإسلام في هذا الزمان نجد معاول الكفر تحاول أن تجتث هذا الدين من قلوب الناس ومع هذا كله نجد شيئا غريبا وملحما عجيبا يكمن في تلك السرعة الفائقة في انتشار الإسلام في كثير من نواهي المعمورة بدرجة لا تخطر على بال أحد مع أن الحالة التي يعيشها المسلمون في هذا الزمن من أسوأ الحالات التي تمر بهم ضعفا وضعة وضياء واضطرابا واحتلالا لكثير من بلاد الإسلام أيها الأفاضل اتقوا الله حق تقواه واعلموا أنه لن يحجب نور الشمس كف دعي وقولوا لكل من يريد تحقير أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ‘yan uwa masu albarka, satin da ya gabata aka samu wasu lalatattu daga cikin kafirai nan mutanen Amerika suka yi wani fim domin cin zarafi da mutuncin manzanmu manzan daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan fim ya jawo fitina da tashin hankali da kone-kone da rasa rayuka a ƙasashen musulmai musulmai da niyyar su mai da martani akan wannan mummunan aiki wannan fim da aka samu wasu 'yan dirama ko 'yan fim ɗin amerika suka yi shi a jihar california burinsu shine su tayar da fitina su tayar da hatsaniya su hasana al'umma ta musulunci ƙarshe wannan abin kuma ya dawo ya zama ya fitar da musulmai ga baki ɗaya kuma burinsu ya jika domin wannan hatsaniyar ta gashi an yi kone-kone an yi tashin hankali a ƙasashe masu yawa daga cikin ƙasashen musulmai wanda har yau ɗin nan ma ba a daina yin wannan tashin hankalin ba wannan mummunar ɗabi'a ta kafirai da makircin da suke kulla ma musulunci ba bakon abu bane ga dukkan musulmin da ya kasance mai fahimtar addini domin idan mutum ya karanta alkur'ani zai ga wurare da yawa Allah na bayyana cewa haka za ta faru daga ciki akwai Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa tabbas sai an darrabe ku a cikin dukiyoyin da rayukan kuma sai kun ji abubuwan banza na cutarwa daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku yahudu da nasara amerika na cikinsu da mushrikai sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake kullum burin arna shine ya zaki su fitar da hasken Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bakunansu amma Allah ya ki sai ya cika addininsa ko da kafare sun ki haka ‘yan uwa masu daraja kafare sun saba sun canja su izgilanci su ci mutuncin annabin musallallahu alaihi wa sallam tun yana da rai a cikinsu Allah kuma yana kare shi in sun yi Allah zai kare masa daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala ce lallai mu ne muka wadatar da kai daga barin masu izgilanci wato mun kare ka daga masu izgilanci duk wanda za su zo su maka izgilanci izgilanci nan ba zai shafe ka ba Allah ya faɗa mana yace daga cikin kafirai munafikai akwai waɗanda suke cutar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam in sun je sun koma gefe zan ce ai shi kunne ne faɗa maka a jika yadda sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa yahudu kullum suka zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallam sai su zage shi ta hanyar gaisuwa matin su ce assalamu alaikum su fitar da namu sai su ce assalamu alaikum assalamu amincin Allah ya tabbata a gare ku assalamu mutuwa ta tabbata a gare ku wannan wani bangare ne daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana a game da waɗannan abokanan gaban mu abokanan gaban addinin mu abokanan gaban manzon mu sallallahu alaihi wa sallam idan haka ta faru menene ya wajaba musulmai su aikata domin kariya ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wanda shine fiyayyen talikai gabaki ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi kuma fiyayyen manzanni shin daidai ne musulmai su je suna afka ma yan bashi ko gine-gine na jakadanci hudar jakadanci na kasashen kafirai ko ko su cika titi suna cutar da yan uwansu waɗanda su ba su fita ba da sunan muzaharori wannan musulunci ne ya ce a yi shi ko ko menene musulunci ya ce a yi akwai ka'idoji na shari'a idan haka ta faru ya musulmai ya kamata su yi domin mu musulmai muna da ka'ida duk abin da za mu yi sai abin da shari'an mu ta ce ba ma yin abin da nake ganin ratsin kanmu ne ko kuma mu kwaikwayi wasu waɗanda ba mu ba komai muna da shi a cikin addini mu ba mu bukata aro ba mu bukatan mu leka gidan wani mu je mu yi faraka komai muna da shi a cikin addini abu na farko ɗan uwa idan haka ta faru ya waje ba kowane musulmi ya fushi ya nuna hushinsa hushin nan zai iya yiwa ka ɗau biro kai rubutu da takarda ta hanyar ƙa'idoji na shari'a ka bayyana falaloli da darajoji da kyawawan ɗabi'u na wannan annabin namu mai daraja za ka iya yi da baki kamar yadda muke yi yanzu akan wannan limbar sannan kuma wanda baya cikin waɗanda za su iya waɗancan hanyoyin guda biyu ya ji baƙin ciki ya ji damuwa a cikin zuciyarsa domin an taɓa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma babu hukuma wacce za ta tsayar ma da waɗannan lalatattun hukunci ka'idan musulunci duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi sallam ba a yafe masa idan kafirin amana ne ya warware wannan amana daga ranar jinin shi ya halatta idan musulmi ne ko ya ce ya tuba sai an kashe shi in ya tafi lahira ya ce ma Allah bayani sai ku lisamin taimiyya haka ta faru a zamaninsa ya rubuta littafi ya samu suna as-sarimul maslul ala shatinir rasul zararran kan takali ga duk mutumin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to babu hukumar da za ta yi wannan aiki ka'ida kuma ta shar'an musulunci ba a barin hukunci a hannun talakawa yi abin da suka ga dama domin sai wanda bai yi laifi ba kuma a kama shi da laifi to wajibi ne kowa ya nuna kushinsa daidai gwagwadon iyawarsa a ƙarƙashin ƙa'idoji na shari'a na bayyana kushi alimamu shafi'i yana cewa duk wanda aka fusata shi bai fusatu ba ya zama jaki in aka ba shi haƙuri ya ƙi haƙura kuma ya zama kare shahararriyar magana ce daga alimamu shafi'i sarka ya wajaba al'umma ta yi kushi kushi a nan tilas ne wajibi ne mustahabbi ne ya fi mustahabbi wajibi ne an taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu musulmai su sani cewa ba wannan bane farkon abin da ya fa aka fara yi na cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a da kuma ana yi har yanzu ba a dade ba shekarun baya ba a dade ba aka samu kasashe daga cikin kasashen Scandinavian countries Denmark Poland suka fitar da irin waɗannan hotuna jiya jiya Faransa ita ma sai da aka samu suka sake fitar da hotuna na batanci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya faɗa mana ya ce, Haka muka sanya ma kowane annabi makiya, sheɗanin mutane da kuma sheɗanin aljanu. Sashin suna masu juna tashi maganganu na ƙarya da nufin su fatar da al'umma. To daga ba wani annabin da bai da makiya. ‘Yan uwa masu daraja, ƙa'ida ta uku mu sani cewa, kare annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya yana bayyana ne a wajen riko da sunnarsa. ko ne za a maka kai riko da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ka yada da'awarta sannan ka bayyana falalolin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ka dawwama wajen karanta sirarsa da nufin kai koyi da shi a cikin abin da aka bada na tarihinsa Allah ya yi mana tahaddi ya ce kalubalen mu in kun ce kuna son Allah to ku bi annabi sai Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku to daga da a ce musulmai muna riko da kyakkyawan koyi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar riko ba sai idan an taba annabi sallallahu alaihi wasallam fito ne ihu ba to da su kansu kafaran sun ji tsoron mu amma sun ga yadda muke safa safa a game da haƙƙin annabin nan namu sallallahu alaihi wasallam har da yan cikin gida waɗanda suke cikin gidan musulunci su ba su kyale annabi sallallahu alaihi wasallam din ba sun san wani bangare na sunnarsa sun kafirce ma wani da sunan mutum malami ne ɗauko hadisai a cikin sahihul bukhari yana ƙaryata su a gidan rediyo ana ji shi me bambanci shi da waɗancan hadisi na cikin sahihul bukhari ka ɗauko shi ka ce ƙarya ne ka ce ƙarya ne ƙarya aka zilla saboda bai dace da son zuciyarka ba kuma musulmi ne wai wannan to irin wannan shine aka buɗe ma an na ƙofa su kuma sai su shigo ta irin dabararsu da wayansu da suke da shi su ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ƴan gida sun fara ba da shi ai danginka su zalunce ka ya fi tsanani fiye da a ɗauko takobi a saka maka wa zulmu dawil qurba ashaddu maghadatan ala al-mar'i min waq'i al-qutam al-muhallal haka mawaki yace tabbas kafiran duniya suna buƙatar su san waye annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wajabcin mu bayyana musu a aikace a ɗabi'unmu da mu'amalodinmu su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarmu suna buƙatar wannan tabbas muna da gazawa a game da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aiwatar da sunnarsa da riko da kyawawan ɗabi'unsa da koyi da sirarsa da yadda rayuwarsa ta gudana muna da karanci a game da wannan da a ce sun ga kyakkyawar ɗabi'a a tare da mu ba za su yi ba domin an samu daga cikin waɗanda suka karanci musulunci a cikinsu suka fahimce shi suka yi ma musulunci adalci suka faɗi daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya rubuta littafi ya ba mutane ɗari daraja ya girmama su mutum na farko da ya girmama shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya faɗa ya ce annabi muhammad ya fi annabi isa ya jinkirta kawo daraja annabi isa a matsayin shi na kirista sai da a nan ba ta shida annabi sallallahu alaihi wa sallam shine nan ba ta farko ya faɗi hujjojinsa da dalilansa na hankali waɗanda suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Isa ba musulmi bane shi kirista ne shi annabin da abokanan gaba suka shaida cewa mutum ne shi falalarsa a fili take ai ko falala ta tabbata ne idan abokanan gabanka suka yi maka shaida suka ce ke mutumin kirki ka'ida ta hudu ita ce mu sani cewa dukkan wani wanda yake son ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cutar da annabi da komai ba sai dai kamar yadda ake tsoma allura ɗan karama inci ɗaya in akwai ta a cikin teku a fito da ita in ta rage teku to wannan abin da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage masa daraja kuma ka'ida ita ce tun da Allah ya halicci duniya mutanen banza su burin su ɓata mutanen kirki duk lokacin da ka ga mutumin mutumin mutum burinsa shine ya ɓata mutanen kirki to shi mutumin banza ne wani mawaƙi yana cewa wallahi ni na ƙara kan kaina domin dukkan wani mutumin banza baya so na kuma ni taɓaɓɓe ne a wajen lalatattun mutane dama su lalatattun mutane ba za ka ga taɓaɓɓe a wajen su ba sai mutumin kirki wani marubuci daga cikin marubutan ƙasar ingila ba musulmi ba ne kirista ne ya rubuta wani littafi ya samu suna al'abta wato zaratan mazaje a ciki yake bayani kan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace abun kunya ne mutumin da yake tsammanin shi wayayye ne daga cikin 'ya'yan wannan zamanin ya ɗauki ƙarya ya sa ta a cikin zuciyarsa kuma ya ce zai kare ta ya rika cewa wai addinin musulunci addinin ƙarya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ba a ji annabin gaskiya bane yace wallahi lokaci ya mana mu kafirai in ji shi da ya wajaba mu yaki irin waɗannan maganganun bansa waɗanda ba su dace a ce ni hankali na yin su ba musulmi bane zai yake wannan magana yace sakon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya tsaya ya zauna tsawon zamani karnuna goma sha hudu karnuna goma sha hudu miliyoyin mutane suna bin sa ya ce yanzu wannan zai dace a hankalce a ce irin wannan saƙon da mutane miliyoyi suka rayu a kai wasu suka mutu a kai a ce ƙarya ne ko kuma yaudara ce ta mayaudari ya ce idan ƙarya da ɓatarwa ana iya ziga su kuma su zama sun tabbata a duniya kamar irin yadda aka ziga wannan addinin na musulunci to da rayuwa ta zama ƙarya kenan kuma ta zama wasa ya ce kuma abin da ya cancanta bai kamata ma a samu rayuwar ba ya ce kun taɓa ganin wani mutum maƙaryaci ya kirkirar addini kuma ya ta yada addinin da irin wannan yanayin kuma a ce addinin ya tabbata ƙarni goma sha hudu ana cin ƙarni na goma sha biyar wannan Thomas tare ne ba musulmi ba ne ya faɗi wannan magana daga jin suna Thomas ka san ba musulmi ba na biyar mu sani cewa babu wani mutumin da Allah zai ɗaukaka shi sai Allah ya fitile shi da masu hassada makirai da ‘yan hikidu ‘yan gaza gani wanda za su rika masa izgilanci wannan wata hattada ce a cikin zuciyarsu bayan gaskiya ta bayyana a gare su. Mutanabbi yana faɗi yana cewa idan Allah yana son ya ɗaukaka darajar wani to sai ya buɗe bakunan ma'asada a kansa su za su rika yaɗa shi sai ya maka kamance keniya sai ya ce ai ba a sanin ƙanshin turaren wuta sai idan an sa mushi wuta. wuta ita take yada turaren wuta amma kona shi take tana cutar da shi amma tana yada shi wanda bai san shi ba sai ya tambaya ce wannan wani irin turaren wuta abu kanshi ne ka ta wani turare ne na wuta kaza kaza kaza kaza daga nan shi ma sai ya je ya wannan turaren wuta ya yada a duniya kenan saboda haka ma'asada idan suna jarjinka suna zaginka ka ji daɗi a ranka su suke ƙara yaɗa ka al-imamu shafi gode musu ne yace kada Allah ya sa ya zama bai da makiya Allah ƙaro mai makiya yace in ya kuskure ɗaya sai su mai da shi dubu sai ya daina wannan kuskuren idan kuma yayi abin da ba daidai ba idan kuma yayi abu na daidai suka ƙaryata sai su ƙara yaɗa shi a duniya wannan hikima ce na shida mu sani mu musulmai ka'idar mu ita ce muna imani da dukkan annabawa haramun ne cutar da wani annabi kafirci ne cutar da wani annabi daga cikin annabawa duk wanda ya kafirce ma annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah wanda dubu ɗari ne da wasu dubbai to ya kafirce ma dukkan waɗannan annabawa Allah ya faɗi yana yaban mu ne yace ba ta raba tsakanin annabawa da ce sun yi imani da wanda ce ba su imani da shi ba na bakwai mu ka'idan mu ta musulunci ba mu mai da zagi da zagi in an zage mu ba mu mai da zagi in an zagi annabi mu ko ba za mu ɗauki wani annabi mu zage shi ba ka'idar mu ce domin akwai wawaye daga cikin musulmai wanda su ma zan ce to bari sai sun rama sai sun yi ma annabi isa haka wal iyadu billah wannan ba ba annabi isa suke karewa ba habara su ba hazara annabi isa ba ce mutanen america ci gaban su ba na annabi isa ba ne ci gaban dajjal ne america tana da ido ɗaya dajjal ma ido ɗaya yake da shi suna kallon duniya ne da ido ɗaya mu ko musulmai muna kallon ta da ido biyu cewa ba rayuwa ba ke tabbatacciya akwai lahira su kuma suna ganin duniya kawai za ta tabbata dajjal ma ido da yake da shi to da ka hazara su hazaratul masih dajjal ce ba hazaratul masih isa ibn maryama ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku zagi waɗanda suke zagen Allah in kuka zage su sai su mai da zagi su zagi Allah su kuma wanda suke kiran wani ba Allah ba kada ku zage su in kuka zage su sai su rama a wajen Allah sannan hadisai da yawa sun tabbata daga annabi sallallahu suna hana mu zagi daga ciki annabi sallallahu ya ce kada ku zagi iska yar aike ce ita iska aikanta Allah yake yi har ki zagi matattara matattara na jawo a yayi ma mutum zunubansa har ku zagi shedan ku nemi tsari daga sharrinsa har ku zagi zakara zakara yana tayar da mutane sallah manzon Allah sallallahu ya ce musulmi ba ne zagi bane ba ne suka bane ba ne maganganun banza ba ne. ‘Yan uwa masu daraja, ƙa'ida ta takwas, bai halatta a gare mu mu riƙa yin abubuwa na shirme domin mai da martani game da waɗannan ba. Cika titi, muzaharori, su waɗannan ba ɗabi'u ba ne na musulunci, musulmai sun kwaikwayi waɗanda ba musulmai ba ne. Mutanen Rasha, mutanen China, waɗanda suke ‘yan gurgudu su ne ‘yan zanga-zanga, bini-bini a yi zanga-zanga. Lalacewa su shigo ma musulmai suka kwaikwaya. ba daidai ba ne. Ka'ida ta tara ‘yan uwa, mu yi bishara da junanmu cewa, duk da wannan cin mutunci da cin zarafi da ake neman a ma'addininmu da annabinmu, addinin musulunci har yau ba addinin da ya kai shi yaduwa a duniya, waɗanda ba musulmai ba suka tabbatar da wannan. Wani marubuci daga cikin marubuta ya rubuta littafi mai mahimmanci a cikin littafin ya ce, Yau ga mu mutanen musulunci a wannan zamanin, manya-manyan makamai na kafirci suna son sai sun kukkugo asalin addinin musulunci sun yi wurki da shi gefe guda daga cikin zukatan musulmai amma duk da haka muna ganin abin ban mamaki al'amari mai ban mamaki ta hanyar yadda musulunci yake yaduwa a ƙasashe na duniya mabambanta da wani irin yanayi wanda a hankalin mutum mutum ba zai iya lissafa wannan ba duk da cewa musulmai muna cikin wani yanayi na lalacewa da kaskanci da raurawar zukata da kuma yadda aka mamaye ƙasashenmu na musulunci kafirai suka zo suka mamaye su amma musulunci shi ya fi kowane addini yaduwa ba addinin da ake shiga yanzu nan zan shigo nan ga wani ɗan uwa nan ya musulunta jiya jiya ya musulunta kar ka ba ranar da za a ce wani bai shiga musuluncin nan ba ta ku wannan abun farin ciki ne a gare mu ya ƴan uwa masu daraja ku faɗa ma dukkan mutumin da ke son ya zagi annabi sallama dan ya ɓata shi ko ya tim dan ya ci mutuncinsa ku ce mata wallahi hannun tafi ba zai iya kara rana ba bayan ta fito ku faɗa mata cewa kai da kake son ka ka ka sa kanka wai sai ka fasa gingime man dutse dan Allah ka ji tausayin kanka kar ka ji tausayin dutse annabi sallama ya wuce dutse kai ko kanka ne kake bugawa a dutsen nan za ka fasa dutse kaga zo rubutun ma'aukaci ce to daga matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ya ba shi daraja ya kuma tayar da shi wannan matsayin abin yabo wanda ya masa alkawari Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da mu ya tsara imanin Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واقتنا بفضلك عمن سواك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من فوقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهد شبابنا اللهم اهد فتياتنا اللهم استر نساءنا اللهم اهد شيوخنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اهل وطننا من شر الكائدين اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا ونعوذ بك من فتنه عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا الله wannan ruwa da ake saukar mana Allah ka sanya shi ya zama mai albarka ya Allah madaukakin sarki idan ya wadatar da mu a cikin ilimin ka ya Allah ka dauke shi ka kai shi wajen waɗanda suke bukata ya Allah madaukakin sarki kada ka sanya wannan ruwan ya zama mai husa gidaje waɗanda kuma gidajen su suka bushe Allah mai musu da abin da ya fi haka Allah madaukakin sarki ya ba su abin da za su gyara Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu wa aqimi salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Yeah.